أعوذ بالله السميع العليم والعجبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الأكبر والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره إدار الأجر ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق عمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت إلا لا راجية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وخاتم محمدي شيخنا أحمد بن محمد الجاني الحسني الفاسي ورد أن قوسنا قواسي قلوب ذات العز فريد الدهري الذي الذي حاتم لا تمني أبو يساق على جبال الناس ورد الله تعالى عن شيخ ومربي وقائدي وفاري وملاذي وأديبي لله شيخ المسدد السلام والعمل والشكر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق واللطف والرشد والهداية ورضي الله تعالى عن قلوب من يتعلق إلى انتهاء يا همة الشيء درينا بهذا المهدر وارتعد من نظرة تأتي لنا بالظفر اللهم يا لبيك أسألك اللطف لما جرى به المقادر ولا ولا ولا قوة إلا بالله على ليلتهم الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله الحمد لله يوم زمان دليل ستين بقي جاء من مغانا أكام أبن دي شادي hukunci hukumar shari'i da abin da ya koma kan me yake nufi da alfasalu walwasalu fi haƙiƙatul wahadatul wujudi me yake nufi da wahadatul wujudi je mun tattauna a kai abin da ke nufi da wahadatul wujudi tsakanin alfasalu walwasalu shi ake nufi alfasalu walwasalu bi mana alwahada walkasara ɗaya shi ne asalin yawan kowane abu ɗaya da ɗaya aka same shi komi da ɗaya aka same shi har ya yawaita to yau kuma za mu yi magana kan haƙiƙatun nubuwati wasu ilayar radiyallahu anhu an haƙiƙatun nubuwa an tambaye shehu tijani akan haƙiƙan nubuwa fa jaba radiyallahu anhu bi qawli shehu tijani amsa haƙiƙatun nubuwati haƙiƙan annabta مشتملة على ثلاثة أمور أبو أكو سوى كرا النبتة إن يحدوا كمتم وهي شرط فيها شرد cikinsa akwai ruwan zafi a cikin can shi za ka ɗauka cikin bautan nan a'a yana nan haka a'a yana nan a ciki haka haƙiƙatun nubuwati mustamilatu ala salasa umuri wa hiya shardun fiha sharadi ne cikin kasancewa annabta ya zamo akwai abu ku tare da mutum in na ƙasa wahidan min ha idan ba samu ɗaya ba falaisat nubuwatin to ba annabi ba ne ba annabta aka ba wa mutum ba na farko kamal ma'arif billahi cikakken sanin Allah kamal ma'arif billahi badinatun cikakken sani sanin Allah ga mutum yaniyatin komi yana sani wal ihadatu bi jami'i sifati lahi kuma kewaye dukkan sifa na Allah wa asma'ihi ya kewaye asma'ullahi ta haƙiƙan na haƙiƙa mimma sabatat ihadatun bihi abin da ya kewaya wajen ya tabbata wajen kewaya linnubuwati ga annata wa siddiƙiya da siddiƙiya lama wara zalika babu abin da yake bayan wannan shin na farko asani na biyu iha'ullah ilaihi iha'ullahi ilaihi Allah ya masa wahi biyamurin da huru in sha'a in ya so ya ta'abada bihi ya bauta masa da shi ya yi Allah ya masa wahayi ga aikin nan ke son kamu fiyasat nafsi ko ya shafi kansa ko kuma ya shafi al'umma in kana nabiya in dai ya annabin ne auri tabligi ko ya isar kamar annabi wanda ake bashi ikon kai annabi ne amma aiki kaza na ware maka shikenan matakka ma ba ta sani ita ba ta sani kai annabi ne in kana rasulan in manzo ne shi kuma isar ɗayan biyu kenan kaga ya zama sharaɗi na biyu a annabta wasalisu na uku ya lahu lahu ubangiji ya gaya masa anta nabiyin kai annabi ne au anta nabiyun imamatuhu ilaihi ko kai annabi ne amma akwai limanci na ɗora maka ko kuma au biwasatar malaki ko kuma a turo mala'ika ya masa waye wannan abu guda ku su ne suke cancanta kan annabi wa hazal haddu wannan iyakan mani'ul jami'u shi ya hana korewa gaba kiɗa waho fi gayatul wuduhi yana isa matuƙa cikin bayyana kullum matsala alaihi duk wanda ya idlayi a gansa arfa ma'anan nubuwati to ya san ma'anan annabta wa zala numa ya tafahamu ya babu abin da zai zamo yana kansa sai dai ya gushe min dukhulil gairi saboda shigan wani warda lau an saidina Allah ya dada shehinmu ma oda hibaratu mamakin abin da ya bayyana mana wa ma ahsanin sharatu mamakin sharan da ya mana don magani waye annabi inta Allah ya saka masa da alkhairi sai kana sake tambayin shautu jani wasu radiyallahu anhu an haƙiƙatin rob menene haƙiƙan rabbu rabbu menene haƙiƙansa faja barzillahu anhu bi qawlihi shautu jani ya sake amsawa an gane annubuwatu haƙiƙatin nubuwatu an sani sai haƙiƙatin rabbukum menene shi yace ilam anna haƙiƙatu rabbu anna haƙiƙatu rabbu haƙiƙa na rabbu ubangiji huwal ali shine maɗaukaki an kulli ma hau duk abin da ba shi ba wa minhu daga nan ne smith rabotun rab rabotu rabotu luhiya rabu daga nan ne rabawa shi ne ya ɗauko rabotun luhiya saboda ɗaukan kan Allah wa ma'anahu ma'anar rabu annahu shine al-maliku shine ubangijin mamallai wal mutasarrifu ubangiji shine mai da komi wala khaliqu ubangiji shine mai halitta wal qahiru ubangiji shine mai rinjar rinjayarwa wan nafizu hukmi ubangiji shine mai zartar da hukuncinsa a ko'ina wa mashiyatahu Ubangiji shi ne mai yin abin da ya ga dama, wa kalimatu fi kulli ma siwa, duk abin da ba shi ba, to ba sunansa rabu ba. Wa hadartul uluhiyya, shi kuma hadaran uluhiyya, hiya shamilatu, shi ne wanda yake shamili. shine wanda ke shamili lijami'il asma'i wanda ya tattara kaga rabu ilahu shine mana rabu farkon ka gane waye rabu sannan ka gane waye ilahu kaga qul a'udhu bi rabbin nas nan ma ce malikun na malikin nas sai ce ilahin nas matakin guda uku yake tafiya rabbin nas malikin nas ilahin nas to rabbi rabbu uluyi malik shine yamliku tasarrufu alhukum almashiyatu kaga maliku kenan ilahu to shi kuma uluhiya shine shamilatu lijimil asma'i ya tattara dukkan sunaye wa sifati wal hadaratul ilahiyya da hadara na ilahiyya wa haqiqatul ilahiyya al'uluhiyya haƙiƙa na ilahu wata wujuhulun mawujuda ce shi ne ka fuskantar da duk wani kasancece ilahi duk wani kasancece za juye da shi ne ilahi ga gawa shi ne Allah bil ibadat da yi masa ibada wani hudu da kaskantar da kai wata zalluli da kaskanta والفقر da bukatuwa wa ta'azmi da girmamawa wal ijlalu da buwayantarwa wal mahabbati da soyayya shine ilahu abin da ake masa ka juya ka san kai ba komai bane a gabansa da soyayya da girmama da jilali da tazalluli da faƙaru da hudu duk Allah yake ma wa ma ma'anar huwiyatu ma'ana huwa isharu biha ila zati laliya an aka ce maka huwiyatu ma'anarsa huwa huwa Allahu ka gani huwa sai aka ce Allahu amma da hu zai fara huwa Allahu allazi la ilaha illa hu alimul ghaibi wa shahadati هو الرحمن هو الرحيم هو الملك هو القدوس هو هو هو هكا an gani to sharad ya ila zatil aliya shi huwan huwan iya shi yasa sufaye zaka yi sun ce Allah yana da suna misali Allahu lillahi ma fi samawati ma fi al-ardi lahul mulku kaga lahu hu shine huwiya an gane allahu a dungule lillahi lahu huwa hu huwiya ha'unin to shi kansa duk sunaye ne wanda suke nuna ubangiji mujadatan fi kulli shay'in saman mini cikin duk wani samuwa shuhudan wajen shuhudi wuru'atun ariyatun kuma ana ganin sa ariyatun a bayyane an kulli shay'in ga barin kowane abu mutaba'idatun mai nisan tarawa an kulli shay'in kowane abu iyanan a fili wa hakikatin da hakika fahimna shahasa shi mutum a zahiru mabayani filmar ati mutumin da ya zo tsaya a gaban madubi tura za tu tun filmar ati haka ne tura za tu mutumin da ya zo tsaya a gaban madubi tura zahiratu zaka zatinsa ɓalatin filin marati ya fito a cikin madubin wala huwa amma kun ba shi mane hala fiha akwai abu ne shiga tsakani wala maqarabul laha ba kuma kusanci da shi bal huwa fariqun a akwai bambanci da wanda yake cikin da kai din ko babu hala fiha ai akwai wani abu tsakani ko babu wannan abu ne tsayan shi ne shasiya ne amma zahiri filmir ati amma an ka zo ka tsaya gaban madubin za ka ga kanka a jikin madubin to ganin kanka a jikin madubin akwai hailun ai kawai tsari ba ruwan madubi ne da yawa da kai ba ko ba shi ba ne shi yawan abubuwan ba su ne tsari ba to ba ai ba kusanci kake da shi ba bal hum fariqu la fi kulli wajhin ai an raba ta kowane fuska wa magayru la kuma akwai kishiyarsa bi kulli itibari wa tura zatu zaka ga zatin fil mir'ati a cikin madubi wa mahiyatiya amma baya ciki amma zaka gani amma kuma baya ciki misalu wannan misalin yi guni an basa makali ba dole sai mai dogon magana ya kamata ka gane waye shi abinda za ka gane a dunkule sai mace ɗauka ka jona da babban bango manzala shine madubin Allah manzala shi ne madubin Allah duk abin da kake so ka gani a wajen Allah don ka kalla wajen manzala ka kalla wajen Allah an gani haka yake in ta min imla'i halaina wannan abin shauja ne rubuta mana kenan ya barka da dogon bincike wasaltu sai aka tambaye shehu tijani an haƙiƙatul muraqabati menene muraqaba wal mushahadatu menene mushahada haƙiƙatul muraqaba wal mushahada fajaba radiyallahu anhu bima nasau shehu tijani amsa qala sai ce haƙiƙatul muraƙabati haƙiƙan muraƙaba fi haƙƙi ahalul hijabi a haƙƙin wanda suke masu hijabi hiya ita ce almutlaqatu inda arifina a wajen arifa ko shine itlaqi ne mutlaqi ne mutlaqi ne a wajen arifai wahu ilimin kalbu shine ilimi na zuciya bidillahi ya rabu alaihi ka gani ka ga ilmin talakati inda arifina a wajen arifai ana masa itlaƙin ilimi ne na kalbu ilimin zuciya ne bidillahi ya rabu alaihi saboda ganin Allah yana cikin zuciya fi kulli lahazatin a kowane lahaza shi yake kira muraƙaba muraƙaba a wajen ahalijabi dandankirin ne amma a wajen su mabuta arifai suna sane Allah yana cikin lamarinsa sanin Allah yana cikin lamarin shi ake kira muraƙaba an tabuda Allah ka annaka tarahu muraqaba fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka wa bidawamiha idan mutum ya dawo cikin ganin Allah a zuciyarsa ta kawul mashahadatu to zai zama kuma mushada zai dinga gane Allah ƙuruƙuru zai gane Allah ƙuruƙuru ba zai ga Allah ba a zai gane Allah ganin Allah daban gane Allah daban ganin Allah a cikin zuciya itlayisa waiwai wanda kwanaki na fara a ce ga ka ga abin da kake so ga ka ga abin da kake so kuma abin da halaliya ne a gare ka a lokacin azumi halal ne a gare ka amma ba za ka taba ba kamun kana jin shuruwa kana so kana jin yiwa ga abinci yado amma kana ganin abincin ma ba za ka iya ci ba me yasa ba za ka ci ba saboda kana ganin Allah yana ganin ka to wannan ganin wannan ganin Allah yana ganin ka shine rashin ganin Allah yana ganin ka shine hijabin to wannan ganin in har ka gane kana ganin to in ya dawoma cikin tunaninka shine yake zama mashahada an gane mashahadan karfafuwa yake amma ba wai ganin Allah da ido ba ne ba haka ake nufi ba haka ake nufi shine gobi dawa mai idan ka dade kana gane haka ta kolin mashahadin hunaka muraqabatun ukhra aku kuma wata muraqaba ta daban la takunu illa lil-arifina ba kowa yake samun ta ba sai arifai saboda haka sun ce muraqaba biyu ne muraqabatu sugura wa muraqabatu kubra summa al-mushahada summa al-ma'rifatu wa al-mushahadatu wai istigiraqul abdi shine bawa zai yi nitso fil mushahadati cikin mushahada alqudisiya tsantsa bi mahaqil gairi wal gairiyati kaga muraqabat sani kenan muraqaba cikin mushahada mushahada muraqaba cikin mushahada mushahada cikin muraqaba kuma shi kuma bin mahaƙil gairi wal gairiya ce za ka share duniya za ka share lahira in na ce share duniya da lahira shine mahawi shafewa shine mahaƙi shafewa mahawi shafewa mahaƙi shafewa amma algairu duniya wal gairiyati da lahira ilman na wa amalan duk aikinka sai ka ga ba kai kai ba duk iliminka sai ka ga ba naka ba ne dai aikin ka sai ka ga ba kai kai ba da halayen ka sai ka ga ba kai kai ba duk zokin ka sai ka ga ba kai kai ba duk matsayi ka sai ka ba ba naka bane ka samu ta hakiki abu sai kuma wajen ubangiji ka samu ta haluki halittar abin zai zama wani ubangiji wai ihadatun sai ga dukkan ihadan abin yarju lillahi subhanahu wataala shine da aka duba lalaka wala minka wala lalaka wala min lalaka wala minka wala ilaika shine la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim duk komai sai ka mai da shi zuwa ga Allah ba wani abu naka ba ka da ƙarfi ba ka da dabara ba wani abu ne fito da gare ka babu wani abu naka duk al'amuru ya raju ilallah subhanahu wataala to anan kaga ka gane haƙiƙan muraqabatu fil mushahadati kenan wa haƙiƙatul mushahadati hakikan mushahada ko mutalatul qalbi shine zuciya ta dinga ganin li jamal qudsi jamala na qudsi wa mushahadatu shi kuma mushahada sifatul abdi shi mushahadan siffa ne na bawa wa tajalli shi kuma tajallin sifatul rabbi siffa ne na rabbu subhanahu wa ta'ala tajalli da mushahada aikinka ne mushahada aikinka dan aikin abdu ne mushahada tajalli kuma shi kuma tajalli aikin rabbu ne wa huwa ma'ana shi ne wannan ma'anan ya tasbihi mutajalla wanda ubangiji ne da sifantu a jikin mai aikin yi tajalli a cikin aikin duk wani aikin da ka ke faɗa to ba aikinka ba ne Allah ne ke tajalli a jikin aikin e koma mini to haka ake gane yi wannan shi ne in ta mini imla'ihi alaina shoti ya ga mana ga hakikatin nubuwati ga hakikatin rabbu ga kuma haƙiƙatul muraƙaba ga haƙiƙatul mushada ga yadda abubuwan suke wasaltu an tambayi shot jani radiyallahu ta'ala no an dayaratul arifi dayar ba dayaratul arifi ba dayaratul arifi ba an ma'rifati ba a dayaratul arifi ismul fa'ili faja babbi mana sau shoji ne ce kala ce tisa'u dayaratul arifi yalwan dayaran arifi annahu idza rafa ila mahallil qurbi shi duk lokacin da arifi aka ɗauke shi zuwa ga muhalli na kusanci anillahi sifatun to Ubangiji yana da siffofi na asamu ji, wal basaru da gani, wal kalamu da magana, wal ƙudratu da ƙudura, wal iradatu da irada, kullu sifatin min haji wannan siffofin duk na yadda yake, ta hidu bi jamilu wujudi. duk su shiga cikin mutum daya fiyanin wahidin a lokaci daya ya sa musamman basaru kalamu kudurtu iradatu ko bayi da shi yana da shi la ya alaiha ba wani abin da yake sabawa a kansa ihtilada lawjudi bi zawati ihtiladi na samuwa bizawati da zatinsa au bi alfazi ko lafazinsa o bi harkaci ko da motsinsa fa innahu shi yumayyiz kull fardin min zalika zai mayyaze kowane ɗaya min zalika daga wannan ala hiddati bisa asalinsa tamizan wajen mayyazewa tamizan wajen mayyazewa la ya hatallidu bigari ba zai hada bigari da wansa ba la fi sami ba wajen jinsa ba wala fi basri ba wajen ganinsa ba wala fi sifatin ko ko cikin siffa min baƙi sifati daga sauran siffofinsa wa haka arifu to haka na arifi iza rafahu ila malil qurbi idan ubangiji ya dauka ya dauko arifi ga mahallin qurbu ya siruhu zai mai da shi sam'u jinsa jinsa ne ya smoke simail haƙi zai ji kamar ji irin Allah bitisai da ya rati yalwato dayaransa na marifa fa'inau shi fi ziki dayaratin cikin kuncin dayara la ya mullu afradi ba ya daukan fardu fardu au ahadan ko ɗaiɗaya kuma kulle shayin na kowane abu lafi alfazin ba sai a cikin lafazi ba wa lafi zawatin ko a cikin zati wa lafi harakatin ko a cikin motsi ne bai dayarati saboda kuncin dayararsa wai wowi aihi da ƙwaresa fa'inahu lamari irtafa yana ɗaukaka ila mahallin ƙurbi zuwa ga mahalli na kusanci ita sat dairatu ya yalwata dairarsa bittisai marufi da yalwan saninsa fahamula min lakawa ne sai ɗauku daga cikin kaunin fi'anin wahidin cikin lokaci guda min harakati na daga motsi والذواتي والألفاظ ذاتي للفظي ضربا ومسالني ما وساو معروفه abin da ya lautar da shi fala ta talidu alaihi aswatul wujudi babu wani ihtiladin sauti na wujudu fi anin wahidin a lokaci guda daya wala ta talidu alaihi babu abin da zai yi tala da gare shi zatal wujudi na zatin kasantuwa fiyanin wahidin a lokaci guda daya wala ta tallidu alai babu abin da zai zai masa ihtilali na harakatu harakatul wujudi na motsin wujudu fiyanin wahidin a lokaci guda daya saman wajen ci basarar da wajen gani wa haka za haka abin da ya tafi fi kauli cikin fadansa wa yadu wallati ya shi biha sai ka ji Allah ya ce hannunsa shine wanda ya kamunsa shine irin kamunsa fa na bada shahu domin kamunsa ya tasiu yana buduwa ne bitisal qudratul azali kamu ne ba irin na mutum ba kamu ne irin Allah ma mutum ne zai kama ka ya kadiru masalan mutum zai iya a misali ala an yi kadimar arda an yi kadimar arda kula ya ba ta duk ba duniya ya kama ta fi ƙarfata ainihin a cikin dan ƙada ƙarfata ainihin wa haka za haka na wajen tafiyansa rijiluhu kafansa allati yamshiya wanda zai tafiya da ita fa innahu yaqdiru an yamshi bil wujuda bi rajuli fi tarfatayn zai daga kafansa sa bayan duniya wa hadha ma'an hadis shine ma'ana hadisin da manzo Allah ke cewa kuntu ko kuntu samu ni ne jinsa ni ne ganinsa ni ne hannunsa ni ne kafansa mahallin gurbi kenan wannan hadisin hadisin da Allah ya bada komai cikin lamarruka kenan ma'anansa وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترته وما تقرب إلي عبدي بشيء Allah ya yi mutum sai jefa ka a mahal ƙurbi. Mahal ƙurbi ɗin nan, ƙurbi kusanci, to mahal ƙurbi abin da ke nema da shi, samun kusanci ga Allah sai ya zamo ka samu zaunuwa da Allah ka samu zaunuwa da Allah zamanka da Allah man jalasa janasa in ka zauna da Allah da ka zama irin jinsin abin man jalasa janasa ko ina Allah ya siffanta wannan wayan ce ana cewa abokin barawo to mai bin Allah in ka zauna kusa da shi za ka amfana an ce jinasi jinsin mutum jinsi na halitta ruwa asalinsa sanyi asalin ruwa sanyi ne amma saboda zama da wani aboki mai suna wuta sai zafafa shi ruwa baya kuna amma saboda zama da wuta sai kona mutum to wannan shine mahal ƙurbi shine ake ilmasi sai ka shafi abin sai ka zama irin abin umarnin ma bi zauyi sa'adati yas'adu duk wanda ya zauna da mai arziki sai zamo mai arziki in ka zauna da matsiyaci sai ka zamo fituk to ma taƙarraba ilai abdi kagan taƙarraba ilai abdi ƙurbun kusancin inda ya ba ya zamo yana kusa ne to bai nemi wannan kusancin ba ما تقرب عبدي إلي بشيء إلا أحبه bawa na bai nemi kusanci zuwa gare ni ba sai na so shi bawa na bai nemi kusanci zuwa gare ni ba sai na so shi amma don so ka ne bayan tsayawa kan farilla shine abin nan farillanta maka bai gushe ba zan soka da kusanci na soka zan zamo ni ne jinka zan zamo ni ne ganinka zan zamo ni ne hannunka zan zamo ni ne kafaka zan zamo ni ne komi naka ashe a takarubu yana da amfani daga nan ne ake samu al'arifu arifi zai gaji abubuwa na wajen Ubangiji masu yawa. Ka ji magan da ake a Lagos, kana zaune nan. Ka ji magan da ake a Makka, kana zaune nan. Ka ji magan da ake a China, kana zaune nan ba sai ka buga waya ba. Ba sai ka buga waya ba. duk abin da ake a duniya za ka ji shi saboda Allah ya baka wannan alaman jidin wannan shine ma'ana anna lillahi sifatu sami shine itisau da'iratul arifi yalwan da'ira na arifi in aka ɗaukaka ka aka kai mahallin ƙurbi to za a ba ka wayannan sifofin samu basaru kalamu ƙudaratu iradatu ka yi abin da kake so ka sanu saboda haka a wannan lokacin Allah zai baka siffa na kacika zai mai da kai daga cikin halifancin nan kuma an yi maka promotion ne nan wa mana riwayatul ukhra a wata riwaya kuntu zan zama niyin kai kaga nir'an nan da kake gani ha'ilun wanda ke da yake da an yi masa ka kalli madubi a jikin madubin ka kalle ka kana kallon ka amma ba za ka kamo na ciki ba amma ka yi magana za ka ga yana magana sai dai maganarsa ba za ka ji ba to in aka buɗa zaji ita sa'ud marifaci kana magana yana magana za ku yi wannan min babil kudrati wal iradati ne shi kuma ke shiga duk zai baka a wannan ina
kamar za a iya misalta shi da yayin da aka kunna TV yana aiki sai aka yi mutum ɗin shi lokacin da aka zo aka yi mutum ɗin shi magana teku za a iya misalta shi da haka
za a sa shi a haka kuma za a sa shi a fiye da haka akwai wanda ai duk wannan yawanci zawahiru ne kawai suka bayyana an yi kodin eh zawahiru ne suka bayyana shi kuma wannan ba zawahirun al'amar abun ba gabaki ɗayansa hakikarsa ne hakikarsa ne yake bayyana tarukatin sakanatis gabaki ɗaya yana ɗayan tafiya ne a mahallin wahidi na ma'anau kuntu na'iban nanu kaga zan zamo na'ibi gare shi fi jami sifati cikin dukkan sifata wa ma'anau yasma'u bi samil haƙi zai ji ji irin na Allah wayara bi basar laƙi zai gani da irin gani na Allah kaga walai siwar al-quddus illa bi ainihi ba zai ga Allah ba sai da idon Allah ba zai ji magana ba sai da jin Allah haka wannan saboda ƙurbu ne kusanci ne ila wannan abin da ya gabata kenan min imilahi ya raddaranu daga imilahin shehu tijjani a gab wasaltu mun tambaye shehu tijjani ana haƙiƙatul ma'rifatu billahi ta'ala menene haƙiƙan ma'arifa na Allah ya za yi mutum ya san Allah ma'arifa fajabar dilawar bi kauli sai shauti ya ne ce to ku sani al-ma'rifatul haƙiƙa ma'arifa na haƙiƙa hiya akhazullah lil abdi shine Allah ya riƙe ba akhazan riko la yarifu lau asalan wala fadalan wala sababan shine Allah in ya rike ka ba za ka san me asalin abun ba ba za ka san mene fifikon abun ba ba za ka san menene sababi ba kawai wannan ina ya rabbaniya ce take shigowa wala ya ta'aqalu fihi ba wani abin da za ka hankalta a ciki kaifiyatul mahsusati ko don me Allah ya zabe ni ko don a ce misali kamar ka ce saboda sallah na ne saboda zakka na ne saboda karatun qur'ani na saboda kaza ne saboda kaza ne saboda kaza ne ba za ka yi sani eh Allah ne kawai in ya in ya dauko ka ya ci kai kai shirye shikenan kullu kullu maysirun lima khuliqa Allah ba kai suka ce ai kai Allah ya zaɓe ka ne saboda kyautanka ba ba kai suka ce Allah ya zaɓe ka ba ne saboda kai ka kowa iya karatun ne ba kai suka ce saboda sallanka ba ba kai dai ga nan Allah ne shi zai riko bawa ya jawo kai jona ka akan abin da yake so kullum mesirun lima hulika lahu kowa an halicci shi ne akan abin da ake nufi da shi kuma dole sai kai ko musulmi ko ba musulmi ba eh wala ya taƙalu wala ya buƙalau tasawurin babu abin da ya saura wajen tasawurinsa bisi da motsinsa wa shahidi ko abubuwan da ya gani wa mamhuwati ko abubuwan da ya shafe wa mashiyatu wa iradatu da mashiyarsa da iradarsa bal taqaw wannan yana afkuwa ne an tajallil ilahi wani irin tajalli Allah ya masa laisa lahu bidayatun wala nihayatun kuma shi bai da bidaya ba shi da nihaya wala yuqaffu lahu ala hadin ba a tsaye da shi a wani guri wala nihayatin ko wani ƙarshe wala mahaƙul abdi shi shafewan bawa mahaƙan shafewa ne la yuqalu shuran bishayin ba jin wani abu wala bi adami shuuri baya ji baya rashin ji wala min haƙi ko shafewarsa wala yi mai aslan baya samun tamizi gaba ɗaya san min far'i da gefensa wani guri wala aksi ko sun kuyan haka balla ya kilu ba zai gane komai ba illa min hislaki sai wajen Allah bilhaƙi da Allah filhaƙi cikin Allah an laƙi ga Allah fazi wannan almarifatul haƙiƙa ce shi ake kira marifata haƙiƙa babu wani isnadi babu wani abu sai da ka tsinci kanka ka ga ana ma abu kuma dole ka ji kunya eh ka dinga jin kunya Allah a cikin wannan sun mai fi alai sannan sai Allah kwarin yau masa min a nuwaril ƙudisiyyaci daga cikin hasken tsarkaka faidan kwaranye yudihi kamar tamizi sai ba shi cikakken tamizi wata tafsiri da rarrabewa bainan maratibi tsakanin martabobi wahwasiya da keɓantanta wa ma tuɗihi haƙaƙiya da abin da za bayar na haƙiƙarsa fi jami'i a ha cikin dukkan hukunce-hukuncenta wa muktadiyata da abin da aka aka gabatar wa lawazimiya da laziminta wa tafsili sifati a rarrabe masa sifati wal asma'i wal maratibi sai bambance musu asaruha asarinta wa ma'arifiha da ma'arifata wa ulumiha da ilimanta wa za wannan shine at-tamyizun wanda ake kira yusamma bil baqai wai mutum ya yi fanayi ya dawo ya samu baqai tami wa sahul kamil ya warke kenan shine sahu wal asal awwali asalin farko yusamma bil fanayi tami ana kira shi fana'u tami wa wa sahul kamili ana kira shi sahul kamili wala ƙiyamun lihazal baƙau ba gurin da wannan baƙai ke samuwa illa bi fana'il fana'i sai bayan fana'u bayan an samu fana'i ƙarewa ya samu na farko ala asali da asalinsa wa ƙa'idatu da ƙa'idarsa wa mata ina hada mal awali duk lokacin da na farko rushe ina da masani na biyu ma rushe duk lokacin na farko rushe na biyu ma ya rushe wassalam shauti ya ne ce to ga yanda abin yi in ta ma amlahu alaina yana daga cikin abin da shauti ya ne ya mana ya mulai ya radiyallahu annu faman tahalla bi hazal wasfil mataqaddimi duk wanda yayi ba ba tahalla ba tajalla haka ya samu ku faman tahalla duk wanda yayi ado bi hazal wasfi da wannan sifa al mataqaddimi wanda ya gabata sa lauzuru ya inganta ya bayyana fi halikin wajen halitta wa taqaddumi alaihi da gabata a kansa wai laihi alƙal muridin nafsau to anan ne muridi yake miƙa kansa wa yaktafi asaru ya didi asarinsa wa yamtasilu awamiru ya koyi da umarninsa wa yajtani nawahi ya nisanci abin da aka na shi wa ma'aridatu da abubuwan da suka bijirinto masa walau bi kalbi ko a zuciyarsa ya nisanci haka faida fa'ala haza idan mutum abin da aka umarce ka ka nisanta ka ki ka yi wata da abin da ka ga dama sala an mahabi fadallai in mutum ya yi haka to sai nemi roƙon tsantsan fadala na Allah wa karami da karamcinsa bi zari faƙari wa lisani zuli ya ce ya roƙi Allah na yi maka laifi kaza na yi kaza na yi kaza na yi kaza ina neman yafiya kenan wa bijai habibi ka nemi neman tsarin yi neman abun da za ka tsare da girman annabi muhammadu bijahi habibi wa nabiyi albarkacin masoyinsa wannan hibbu na faɗa muku jiya in aka ce hubbu matakin sunan ne na ahmadu hubbu hubbu matakin ahmadu ne matakin sunaye guda hudu ne gaba daya babu wani abu da ke daurani sama da su gaba ɗayan duniya Allah da yi Ahmadu Fatihu Muhammadu Saidu su ne e Saidu Saidu eh wannan sunaye gabaki ɗaya su ne kwata-kwata sunaye hudu ne ahmadu fatihu muhammadu saidu in ka dubi sunayen kaf sai ka ga duniya da lahira gaba da yana aka nan da su ba inda za ka motsa sai a waina komi da ka motsa wannan sunaye ne ahmadu shine kuntu kanzan mahafiyan lan oras ni ne taska allah kenan ni ne taska boye wanda ba, ba wanda ya sani taska ne boye ba wanda ya san shi lamma ahab ahababtu lokacin da na so to so din nan shi ne ahmadu an arifa an arifa lokacin da na so a sanni shi ne fatihu halattu halkan sai na halicci halitta shi ne muhammadu wannan shi ne iya ga sunan kusa abu ɗaya ne amma iya magana da aka yi siffan annubu ahmadu fatihu muhammadu sai tashin gyama saidan shi ne shugaba wannan saidan ana saidu waladu adaman daga nan ne gaba ɗaya bayan kowa ya tare ka gane ba ka gane ba daga nan duniya ran tashi kyama za ka gane to an haɗa to wayannan su ne guda duk ta dawurin da ake a cikin su ne guda hudu a cikin su ne to a nan idan ka samu ka fahimci abin da ake nufi da wannan don Allah da ka gane duk waɗansu abubuwa da suke zuwa. Umman ta hallabi ya fati kai ado da wannan sifofin almutaqaddimu wanda suka wuce baya ka san ya taƙarubu yake ya ake samu kowane tamizi da shi gina in ko ba haka ba to ka shiga gwadabe na kana neman Allah sarki to daga nan da ka nema bijahi habibi an ce kai ka ce ba za ka yi ba an ce kai ka yi nukusa ne an ce kai ka yi taurin kai to sai ka roƙi Allah min mahabi fadalillahi daga tsantsan fadalan Allah shi ne mahabi fadalillahi annabi Muhammadu domin shi ne rahamatuhu shi ne rahamatuhu وكرمي بظاهر فقري ولسان ذلي وجهدي بنبي أن يرحمه يمس رحمة بالفتح الأكبر دفتح الأكبر على يد قدوتي أهن قدوة السا أبن كوينسا ومن لم يدل بالفتح دمت من دمينيمي فتحي من أبواب من أبوابه daga ƙofofin shugabanninka ba tsori da za ku riga. Walan yan tafa a biyasbabi, saboda mallai salahu shehun fashedanu shekahu, ko mutum ne ka ga da hannu a kan shi zai kai. Amma mutum da yake nan kawai gashi nan ba wani wanda ke jagoransa. ana shan wahala ana shan wahala amma da hannu a kanka za a ce kai ka bari za ka kai amma ba wanda zai ce kai ba wanda zai ce ka bari to shaidan zai yi wasan kura da kai Allah ke yi ƙala sai na radiyallahu anhu shoja ne ya fara ƙa'idatun ga wata ƙa'ida ilam ka sani أن الفتح والوصول إلى الله فتحي سادوا قال في حضرة المعارف أحضر المعرفة لا يبعث الله تعالى ba kowa Allah ke turowa ba illa al'aidi a sahabil izin khas sai a hannayen wanda suke da izini ke bancice kaga misali izini wanda duk mutum da yake izin cikakke in ya yi magana a kan Allah zaji amma in ba shi da izini komin karatunsa in ya fada baji zaji amma ba zai amfani shi amma in izinin kai zo to ana gane kana magana za mutumin kana mar magana zai ji kama ana marwahi to ya gane bambancin mai izini da mara izini kyan kar kuma faɗi haka wani ya je wani malami ya yi karatu ya ce bayi da izini ba haka na nufi ba dan wani ya tashi kwatance akwai mutumin da ba ka san shi haka Allah yi ba ka san shi ba ka san shi duk abin da zai zo da shi ko ma mai za ka mutum baya so to ba na nufin na bangaren ƙiyayya ba ko a ba shi nake nufi duk mutumin da za ka in akwai wanda suke kira zuwa ga Allah kira zuwa ga Allah suna yi amma suna yi ne don shura don asansu suna yi ne don neman duniya wannan ba su da izini ba su da izini wannan da yawa su suke cikin wannan suke batar da al'umma da yawa da yawa mutum ne ka ga kama mai hankali a ce maka ya ce baya neman taimakon annabi muhammadu ya ce maka addini yake yi kuma mabiyansa suna tare da shi sun yarda kuma akan haka ai kasan ba izini eh ba izini a ciki Allah ke kai izini risalati kamar yadda manzanci ake isar da izini na manzanci haka ake tafiya wa mata fuki da izinin khas duk lokacin da mutum bai samu izini khasi ba lam yujad min laifatun ba zai samu fatahi ba wala wusulan ba zai sadu da abin da ake nufi ba walaisa lisahidi ba wanda yake wanda ba shi da izini ya zama yana yi abin da yake illata sai da wahala Allah ya kiyaye wa man ta'allaka bi matalatil kutub tasawuf duk wanda ya ce zai dinga karanta littafin tasawuf ya duba ya karanta ya duba ya karanta kan irin yadda nake ji irin su ga sunan da yawa wanda sun yawa a cikin abubuwa sai sun faɗi abu suna zaton abin da ake nufi ne sai kuma su ga abin ba haka ake nufi to irin wayan nan duk mafiyawa suna zama gida dawa ne ba su san abin da ake nufi ba abin da Shosman bin Fodi ke cewa wa mina libidiyatul muharrami yana daga cikin bidiya muharram in ka duba cikin littafin sana a ihau sunati wa himadul bidiyati wa mina libidiyatul muharramati man la yafarriqu bayna zarrati wal mutum da ba zai iya bambance tsakanin giwa da mallam wani bidatun maharami mallayin farko bayan zarraci tsakanin zarra da giwa an yi tsari ala kutuba Allah kashifi ba abin da zai gane saboda haka akwai littattafai kamar iya awulo dini malamai sun ce haramu ne mutade ya dinga duba shi kaman kashaf na zama shari malamai sun ce haramun ne mutum ya dinga duba kaman fituwatul makiya kaman wannan littafi na jeri duk irin wannan ana tarkatawa a shekarar mutum ya duba saboda zai zai fahimci abin ne da larabcinsa su kun ba haka suke da shi suna terminology wanda suka sa ma dama ba ka cikinsu ba ka nema sanin abin da suke nufi ba to za ka masu hauka to maimakon ka masu karya to gara ka zauna lafiya in ba haka ba to haramun ne zai zama gare ka Allah ke wasara ilallahi zai zama zuwa ga Allah bin naƙali zai dinga cirowa ne minha wala akhadhi anha ya ciro ya riko warju ila wa ta'wil ala laysa lahu laysa lahu min sayri ila ta'ib duk mutumin da zai bi irin wannan ba da zai faru gare shi sai wahala muna misali wallahu yashhadu wallahu يشهد أني لست أذكره misali da wani wali yana cewa wallahu ya shaɗu anni lastu askuruhu ubangiji yana shaida ni lastu askuruhu ba na tuna Allah ka gani me zai ce masu kafar kafaran nan duk za su kafartar da mutane sai ce wa kaifa askuru ma kuntu an sahu ya zan tuna abin da ban mance da shi ba ajajen baitin wallahu wallahu shahadu ubangiji yana shaida ani ni lastu askuru ba na tuna Allah kaga suna abun sai a ce kafirci haka da ce sai ajazin baitin ce wa kaifa askuru ya zan yi tuna da makon ma lastu an sahu abin da ban manta da shi ba da yi mana yana tare da ni to bayan ka kafirtar me za ka ci kuma baya wannan shine abubuwan da ake tsoro karka dinga samun abin da baka san shi ba ka sa shi a cikin mizani wala sallau min la shay'an ba abin da ya sama gare shi yani min lausul ila hadaratul ma'arifi wajen hadaran ma'arifa wal itisasi da kebanta wa masawabu amma samun lada fayasilau bi kadar lihaɗi zai same shi ne gwargwanon ikhilasi ke bantansa da ikhilasinsa wasalam shautani ya ce na bar kwana allah taimake mu za mu koma alfakiru ibn wakati alfakiru ibn wakati ɗan lokacin allah ya ba mu nasara اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أقولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى عليها كقدر مقدار لازم صلاة تملو الأزل ولا أبد الزمن ومكان مضروبة في كل عدد بعدد ما في لمكان واحد أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فاتح